c'est ça à l'enfant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أسعد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركة مديوتك الجرشم للتاف مناهج الإتقان إلى تحقيق مقاصد الإحسان نا مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه من قبات الدرسي قدادا أكم مقدمة لمولانا أكم للتافي يمشي للتافي يعيش أكم ينادى بواتو أقسام لكما أبواب وهكا ذا مفارد القسم الأول عند شين مدخل تأصيلي حول حقائق الدين وصلاحات أهل الإحسان آه وأتو مدخل كمر مشيقاتي تأصيل مدخل تأصيلي wato mashiga ce ta asalantar da asalantarwa game da hakikar addini idan a musulunci aka ce addini me ake nufi da kalmar da kuma idan tana da wasu kalmomi da suke tare da ita su wanne ne kamar akwai taraduf a ilmin lugha da suke faɗa kamar shine suke cewa synonym ko to wannan shine kalmomi da suke ma'ana guda ɗaya da kalma na addini shine wa awwaluhu farkon wannan wato bangare shine albabul awwal babi na farko irtibatul insani biddini bil fitrati zai magana akan alakar dan adam da addini bil fitra da halittar da Allah ya masa Allah ya halicci dan adam wato yana da ɗabi'a da za ta karɓi addinin musulunci ba sai an zo an shirya shi wani shiri na musamman ba dama Allah ya halicce shi wato yana da ɗabi'a da za ta karɓi musulunci misali akwai wato akwai wanda ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama anil birri sai ce albirru ma'annat ilayhi nafsu wal ismu ba karita an yattali alaihin nasu wato shi biyayya ko ko abu mai kyau shine wanda rai yake nutsuwa da shi dan adam normal Allah ya shirya shi da son gaskiya ne babu inda zai ga gaskiya ba zai gane ba sai dai yake to haka addini yake a wajen dan adam kowanne mutum ya san addini akwai shi Ibrahim ya sarjin la'anhu yace hatta jaki ya san akwai Allah kabar wa in min kulli shay'in ce idan yanzu ka doki jaki yace jaki in ka doke sa ta baya yace ba baya zai ba gaba zai yace to wannan gaban da ya san bayan kenan akwai wani abu da ya taba shi ko dan haka ba zai dawo bayan nan ba to haka dan adam yake zaka ga kullum yana neman kamala ne ko da shi arne ne ya ce bai da addinin musulunci zaka ga wai abu wanda na kasa a ciki kullum yana neman abu na kamala ne to kaga kira Allah ya shirya shi akan karban addini na musulunci kawai yaƙi ne haka Allah ya yi haka kuma gaskiya ita ma ko mutum yake hira in dai gaskiya yake yana fara kawai ba sai ya ce ina ƙarya ba in dai mutum yana da hankali kawai za ka fahimci cewa wannan magana nashi ƙarya ne to haka Allah ya yi fitran ɗan adam akan karɓan addini ne shine shehi ya kulla wannan babi irtibatul insani biddini bil fitrati wato alaƙar ɗan adam da addini tun daga halittarsa ta farko yana kan shi ita inna Allah fatara al-insan ubangiji ya halicci dan adam alal irtibat bid-din akan wato alaka da addini wa tadayyuni da kuma bauta bautawa ko yaushe zaka ga mutum babba karami yana kokarin girmama babba ko mutum ya ce shi bai yarda da addini ba zaka ga da in ya hadu da babba ya san babba ne to kaga haza nu' min ad-din ko atta'a biyayya shi ne addini to haka Allah ya halicci dan adam inna Allah fatara al-insana ala al-irtibab bid-din wa at-tadayyun wa yakunu din haqqin fi al-marhala al-ula al-marhala al-ula wato addini zai zamanto addini ne na gaskiya a mataki na farko yadda Allah ya halice shi kenan kamar yadda mutane muna ji suna cewa yaro ana halittarsa wai hannunsa a dunkule haka wai alamar alkawarin da ubangiji ya ɗaura mishi yana rike da shi in ya zo ko bayan kwanaki sai ya saki saboda haka addinin da Allah yake shirya masa a cikin halittar shi addini ne na gaskiya thumma yatahawwalu ila ma sha'a lahu al-haqqu fil marahil al-taliya sai ko na addini nashi ya canza zuwa ga wato abin da Allah ya so a wasu matakai bi ta'siril walidain da tasirin wato ma'aifa aw al-bi'a allati yansha'u fiha ko ko a zamantakewa da yake rayuwa ciki ita ma tana da tasirinta iyaye suna da tasirinsu za su iya canja mutum daga addinin da Allah ya halice shi su da shi Kirista ko ko ba Yahude ko ba Maguje in ko ba shi ba society da yake tashi a ciki shi ma zai iya tasiri a ciki shi yasa ake son yaro idan za a nema masa iyaye a nema masa iyaye na gari saboda suna da tasiri a cikin rayuwar shi wanda rayuwar duniyar nan kuma daga ƙarshe ita ce rayuwar lahira na biyu kuma society da zai zauna society kuma an ce ba wai ana nufin a unguwan da yake kaɗai ba makarantar da yake rayuwa ita ma society ne yanzu ba za ka ɗauki yaron ka kai shi america ko kuma ingila ko makamancin haka ya je karatu da tunanin zai dawo maka asalin da yake a inda kake ko saboda tasiri na society to duk inda ya samu kanshi yuqalu lahu bi'a eh wa fil hadisi ya zo a hadisi kullu mauludin yuladu ala al-fitrati annabi yace kowanne wanda aka haifa ai kowanne yaro ana haihuwansa ne akan addini wato hatta yu'riba anhu lisanuhu har harshen sa yi bayani game da shi amma Allah ya shirya shi akan addinin musulunci fa abawahu yuhawidanihi iyayensa za su yahudantar da shi aw yunasiranihi ko su nasarantar da shi aw yumajjisanihi ko su maguzantar da shi alhaditha eh وقال تعالى وبنجي تبارك وتعالى يسي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له له عابدون وبنجي يسي كريكي الدين الله شين صبغة دي سوى ذاك جاء الدين yanda tufa idan aka rina ta tana kankarewa ne sai dai in rinin ba mai kyau bane to haka addini yake tare da dan adam dan adam baya barin addininsa eh wa man ahsanu min Allah sibgha babu wanda ya fi Allah wato kyawun addini, wa nahnu lahu abidun mu ko muna masu bautawa gare shi. Qala za'ala fa aqim wajhaka lid-din. Wato ka tsaye da kanka shine fuskar ka din lid-din ga addini halifan kana mai karkata ga barin kowanne addini sai addinin Allah. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Wannan halitta ce da Allah ya halicci mutane akai bi ma'ana addini din eh la tabdila li khalqillah kuma Allah baya canja halittarsa kaga hadisi na baya kenan fa abawahu yuhawidani aw yunsirani aw majlisanihi dalika ad-din al-qayyim wannan addini da Allah ya halicci mutane akai shine addini ne keke walakin akthar an-nas la ya'qala la ya'lamu yawa daga cikin mutane ba su san haka ba idan ka dubi kafirai a duniya zaka ga sun fi yawa aiko munibina ilaihi wato wannan shi kamar fassara ne na fa'atin wajen haka liddini hanifa ne yare ne ka tsaye da kanka da addinin Allah shine ka koma gare shi ka bauta masa wattaquhu kuma ku ji tsoronsa wa aqimu salata ku tsaye da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku zamo cikin mushrikai su ne ne min allazina farraqu dinahum min libayani jinsi wato su ne waɗanda suka rarraba addinansu wa kanu shi'a suka zama jama'a jama'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa suna masu farin ciki da abin da yake wajen su to kaga ubangiji yace ya halici mutane akan addini haka nan ubangiji ya ƙara cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ubangiji ya bayyana wa halittunsa cewa fushi kaɗai shahida shahida Allah annahu la ilaha illa hu ubangiji ya bayyana wa halittunsa ya sanar da su cewa shi kaɗai ne wal mala'ikatu da dukkan mala'iku wa ulul ilmi da ma'abota ilimi kamar annabawa da sauran bayin Allah ka'iman bil qisti kuma Allah shine yake tsaye da dukkanin gaskiya yake arzurtawa da kuma halittar malika la ilaha illa huwa al azizul hakim eh mahallu shahidi din ne inna ad-din inda Allah al-islam shi addini a wajen Allah shi addini yardajje da aka yarda da shi shine musulunci kamar misal ghayra al-islam dinan ko falan yuqbala min wa raditu lakum al-islam dina وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم Yahudawa da Nasara ba su yi saɓani a kan annabi sun tabbatar akwai annabi a ƙarshen zamani, sun tabbatar babu saɓani tsakaninsu, amma da annabi ya zo a cikin laraba a suka ce a'a, shi ne don wato zalunta kansu shi ne son shugabanci da kuma wannan hasada da suke wa larabawa. Wa man yakfur bi ayati Allah duk wanda ya kafirce wa Allah to ya sani fa inna Allah sari'ul hisab a ran kiyama ubangiji yana da saurin hisabi zai saka mushi da abin da yake haka ne ya ƙara cewa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin ubangijin ku shine wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwanaki shida shine daga lahadi ko zuwa juma'a thumma stawa ala al-arsh sannan kuma ya tike ya halicci al-arshi yughshi al-layla an-nahar shine yake zuwa da dare akan rana yatlubuhu hasifan wato daren yana neman rana da wuri imana babu saɓani kullum haka nan rana shi ma yana neman dare babu saɓani washamsa kuma shine halitta muku rana da wata da ma dukkanin taurari ya hora muku su cikin wato bi amrihi cikin izininsa ala lahul khalq wal amru ala kuji halittar ubangiji din nashi halittar na ubangiji ne wal amru da kuma umarnin da yake ba su duk da ajin sufa idan suka ce maka al khalqu ana nufin alamul mulki idan suka ce maka al'amur alamul malakuti in ka so ka ce alamul ghaibi da alamul shahadati tabarakallahu rabbul alamin ubangijin talikai shine Allah tabaraka alherin sa ya yawaita ko ko ya daukaka matukar wato daukaka yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku bauta wa ubangijinku a kaskance da boye innahu la yuhibbul mu'tadin kada ku wuce iyaka dan Allah zai azabtar da duk masu wuce iyaka wajen bauta wa Allah wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doron ƙasa bayan an aiko annabawa wad'uhu ku bauta masa kuna tsoron azabarsa kuna kuɗe rahmas inna rahmatallahi qaribun dan rahmar Allah tana kusantar dukkan masu kyautatawa ne haka ubangiji ya ƙara cewa ya sahibi sijini annabi yusuf kenan abokanansa na kurkuku kuna son arbabun mutafarriquna alloli wato da suka rarrabu khairu su suka fi zama alheri amillahu alwahid alqahar ko ko ubangiji guda ɗaya wanda yake da rinjaye akan dukkanin halittu ma ta'buduna min duni illa asma'an da abin da kuke bota koma bayan sa gumaka ne da kuka sa musu suna antum aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan in alhukmu illa lillah أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم فأمر ألا تعبدوا إلا إياه والنشين الدين ميكته ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما هكا أكا أبنجدي يقال سوى ذلك بأن الله هو الحق وثاني سوى ألا شيني شيكا شيني دسكيا وأن ما يدعون من دون أبن دسكيبوتا كما بايشي هو الباطل وتوبما كا بولي ألا هو الباطل وأن الله العلي الكبير أكن يدارس ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير أكن فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وعليه أكونا مجنى فإن من مقتضيات هذا التعلق الفطري بالدين daga cikin abin da ke hukuntawa na wannan rataya ta halitta da addini tun da Allah ya halicci dan adam wato yake da alaka da addini abin da wannan ratayar take hukuntawa an ya ta'arrafa al-insanu ala haqiqatihi wa haqa'iq al-maratib wal maqamat al-muta'allaqah bihi mutum ya san wato wannan addini a bisa haƙiƙarsa ne ake nufi da addini da kuma martabobi da yake ƙarƙashin wannan wato shi addini wahil islamu martaba ta farko shine musulunci martaba ta biyu ita ce imani martaba ta biyu kuma ita ce ihsan kuma martaba guda uku na duk martaba ɗaya ce babu bambanci wato abu ne idan aka kashi gurin nan za a kira sa kaza idan aka kashi gurin nan za a kira shi kaza kuma hakan ake nufi da shi misali yanzu idan aka ce al-islam shine duk abin da gabai suke aikatawa da wannan abin da kake aikatawa a gabai abin da ake son ka da shi kawai ka gaskata shi to shine zai baka al-iman wa tasdiq idan kuma ka gaskata shi din me ake so kawai ya zama kayi sa don Allah kaga abu ɗaya ne na haka martabobin ne suka zama sunaye ne amma abu ɗaya al-islam din ka kawo shi zuwa marhala ta al-iman zai zama tasdiq idan ka ɗauke shi kuma ka kai shi martaba na ikhlasi sai ya zama shine ihsani wa hada ma nas'ali bayanihi yace wannan abubuwa guda uku sune shehu yace za su yi aiki akan bayyana shi fi safahati at-taliyati at-pages masu zuwa min hada kitab na wannan littafi wato haqiqatu ad-din menene haqiqar addini din inna haqiqatu ad-din tasduqu ala jami'il wasa'il ilahiyyati ita haqiqa abinda ake nufi da addini yace kalma ce da za ta zama gaskiya ce akan dukkan tasduku tana gaskantuwa akan dukkanin wasiyoyi da Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi su wanda annabawa amincin Allah ya tabbata gare su suka dozo da shi shine abin da ake nufi da addini wadhalika sadiqun ala tauhid yace wannan kuma yana gaskantuwa akan tauhidi kadai ta Allah wal ibadati da kuma dukkan ibadoji wal ahkami shar'iyyati kulliha da ma dukkan hukunce-hukunce na shari'a misli mu'amala ce, kamar babin mu'amala, misali cinikayya da auratayya da sauran abubuwa dai da mu'amala ta ƙunsa, to duk wannan yana ƙarƙashin addini. Eh, wal manahiji ar-rabbaniyati da kuma hanyoyi da ake bauta Ubangiji akai kama turku sufiya wal akhlaqi da halaye wato hanyoyin halaye walwilayati tamati lillahi da kuma walittaka ta bawa ga Allah amma yuhaqqiqu ma'ana taqwa wanda yake tabbatar da ma'anar taqwa alhaqqati ta gaskiya bi fi'li alma'murat da ta aikata umarni wa tarki almanhiyati bi kulli maratibiha da barin abe bakin wato hani dukkan martabobin su waɗannan abubuwan da in ka ɗauke su a wannan ma'ana mai faɗi shine ake nufi da addini قال الله تبارك وتعالى ubangiji ce shar'a lakum min ad-din ubangiji ya shar'anta muku addinin da yayi wasiya wa annabi nuhu yayin isa shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك بأبن مك أيكو مك النبي صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم بأبن مك يوى النبي إبراهيم وصية دشي wa Musa wa Isa wannan ayan ta ta kawo ulul azmi duka guda biyu kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isa annabi Ibrahim annabi Isa annabi Musa ko annabi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa annabi Nuhu a guda biyar ne ko in ka duba cikin siratul rasul azan shekh ya kawo ulul azmi din to yace a ayoyin nan an kawo su duka wannan ayan tana daga cikin ayoyi da an kawo su duka an aqimid an aqimud din menene wato addinin da Allah ya yi wa annabi Nuhu da sauran annabawan nan wasiya shine ku da addini imana ku raya shi wala tatafarraqu fi kada ku rarrabu a cikin addini eh kabura alal mushrikin ma tad'uhum ilai da abin da kake kiran mushrikai zuwa gare shi ya girmama gare su Allahu yastabi ilayhi man yasha ubangiji shike zabar waɗanda ya so gare sa wa yahdi ilayhi man yunib kuma yake shiryar da waɗanda yake so ilayhi zuwa gare shi an ce wannan Allahu yastabi ilayhi man yasha na farko akwai wanda Allah dama asali ya zabe su akwai kuma wanda Allah da sun kusanci Allah sai Allah ya zabe su kaga martaban guda biyu ne kenan akwai ahlul istifa akwai ahalu al-ittiba ko ahalu istifa'in wa ahalu ittiba'in eh wannan ahlul shiba wanda dama aslan an zabe su ahlul shiba wanda kuma sun samu kusantan Allah wanda ahlul shiba wannan sun an zabe su asali ahlu ahlu bifa'in kuma sune ahlu tidai wanda sun samu shiriya suka kusanci Allah an ce walita kashi uku ne akwai wanda dama waliyi ne akwai wanda ya nemi walita akwai wanda dama waliyi ne kuma ya nemi walita kaga zai zama guda uku kenan eh وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم wato Yahudawa da Nasara ba su rarrabu ba ba sai da ilimi ya zo musu shine aiko Annabi sallama dan zalunci tsakanin su walaula kalimatun sabaqat min rabbika ubangiji yace ba dan hukunci da ya gabata daga wajena zai jinkirta azaba sai ranan da ya sa lokaci yace laqubiya ila ajalin musamma laqubiya bainahum dai hukunci tsakanin su mana an hallaka su وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك سنة شكينكو كنتو مريب ميساس شكو فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت أي كرا إزوا ألا كما كتايا أكن أبن لك أي كرا أكن ورشيكا ولا تستبع أهواءهم كذا كبيس رأيكا سو وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب بعد جسكيا da abin da Allah ya sauko na littattafai wa umirtu li a'dila bainakum kuma ka ce an umarce ni na yi gyara tsakaninku, Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir. Duk dai kaga waɗannan suna bayyana menene ake nufi da addini. Wa majmu'u ma ja'a fi hadha al-bayan. Duk tarin abin da yazo cikin wannan bayani yasduqu ala ad-din. Yana gaskatuwa akan addini wa shar'i da kuma shari'a walmillatin shi ma addini ne wal islami da ma musulunci kaga anan mun samu abu nawa guda uku hudu kenan mun samu addini mun samu shari'a mun samu milla mun samu al islam kama sayati tawdihul ma'ana fi ma nuqila an abil aliyati rahimahullah duk kuma wannan abu ɗaya ne kawai taraduf ne shine istilahat na ma'abota wato ilmi akan me ake nufi da addini aka ce al-millatu shi ma addini ne aje in aka ce maka addini addini al-islam addini shari'a kaman addin eh wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي تجيء الأعمال يوم القيامة رانا قيامة أيكم باي ذات ذو فتجيء الصلاة سلى ما ذات زلى ذات الظهر فتقول يا ربي أن أحنا الصلاة ستة يا أبجدي نين سلى فيقول إنك على خير يتي كنا كان الهيريت الله أكبر كدوب فتورا الله يتسلى كنت ما كان كما ترى جنس ورو كل أكو أبو النزامة الله أكبر سيني فيقول فيقول إنك على خير فتجيء الصدقة صدقة ما ذات زو باوي صلى وني بقى صلى دنغرنغم دينتا ne ذات زو aka sadaka ma bi kulliyatiha wa bi rummatiha ذات زو فتقول يا ربي انا الصدقة لا ubangiji ni ne sadaka yaqulu innaki ala khair ita sadaka ke ma kina kan alheri فتجيء الصدقة فتقول يا ربي صدقة ما ذات زو okay mun karanta wannan ko ثم يجيء الصيام sa'an azumi ma ya zo فيقول أي يا ربي يا أبنجي أنا الصيام نيني أزمي ويقول إنك على خير إنك على خير كان كان الهيري ثم تجيء الأعمال على ذلك دكتا أيك ذا سزو سو أكن ونسوما فيقول الله عز وجل أبنجي سيشي إنك, إنك على خير ثم يجيء الإسلام سيشي ما مسلم دكا سفيزو فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام مسلم سيشي يا أبنجي كيني أمنشي كمنين الإسلام واتو أمن تروى فيقول الله عز وجل إنك على خير كما مسلم كما كان الهير بك اليوم آخذ وبك أعب زنجي كوتا كما زنكر بأيك متاني بك دكي معنى دوان دبا مسلمي بني to a ranar Allah ba zai karbi aikinsa ba ko ba zai bashi komai ba fa qala Allah azza wa jalla fi kitabihi inna ad-din 'inda Allah al-islam Allah ya faɗi wannan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addinin musulunci a matsayin addini falan yuqbala minhu ba za a karba daga gare shi ba wa hu fil akhirati min al-khasirin zai zama cikin asarar duk aikin da yayi to shine sharadin sa al-islam kenan eh قلت هذا هو الدين مولانا الشيخ رضي الله عنه يفتونا فشين الدين ومعناه في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الطاعة والملة والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات yace dukkan waɗannan ana nufin su addini ne in ka ce da'a ko milla hanya ko musulunci dukkan su dai da ma'anar imani ko bauta din ne duka nusiba dalika ila abil aliya wannan kauli yace an danganta shi zuwa ga abul aliya qala wa alaihi jumhurul mutakallimin yawa daga cikin malaman tauhidi suna kan wannan kauli sun maƙala wal aslu fi musamman imani wal islami at-taghayyuru bi hadisi jibrila yace amma asali abin da ake kira musu imani da musulunci yace akwai bambanci ba abu ɗaya bane shi al-islam da al-iman li hadisi jibrila don hadisin mala'ika jibril wa qad yakunu bi ma'na al-muradafati zai iya zama da ma'anar wato bin bayani ويسمى كل واحد باسم الآخر كون نساء كراسة بسنة ɗaya. eh kamar yanzu ka ce al'insan ko kuma ka ce menene al'arajul kaga mutum ne namiji insan ma za ka iya duk da shi yana iya ɗauka jinsi ne ko وقد يكون بمعنى المرادفة فيسمى كل واحد باسم الآخر كما في حديث أبد القيسي kamar yadda ya zo a hadisi na baƙi na banu abdulkais da suka zo musulunta wa annahu amarahum bil imani billahi wahdahu annabi sallallahu ya umarce su da ba da gaskiya da Allah shi kadai qala atadruna mal iman billahi wahdahu kun san me ake nufi da wato ba da gaskiya da Allah shi kadai qalu Allah wa rasuluhu a'lam baƙin abdulkais suka ce Allah ya sani da manzonsa قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله wato shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah da kuma cewa annabi Muhammadu shine manzon Allah wa iqamus salati da kuma sai da sallah wa ita'uz zakati da bada zakka wa siyamu ramadan da azumta ramadan wa an tu'addu khumsan min al-maghnami ku bada khumsi a ganima in kuka yaki al-haditha wannan hadisi to shine wato ya zo imani da ma'anar musulunci. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم حكنا فدن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا شي إيماني قوفا سبعين دا ثمن فأدناها إماطة الأذى وفي كرنش أيكي شي قصد توتر وأهلي وأرفعها قول لا إله إلا الله أما إذا كادوب وأن حديثي da shi ya zo aga dukkan su suna babin imani a islam din ne saboda ayyuka ne ai madama in an ce aiki kuma kaga yana babin musulunci eh wa ta'atul jawari al jami fi'lan wa qawlan huwa al islam ar rafiqu ibn ashir haka yace akhrajahu at-tirmidhi imam tirmidhi ya fito da wannan hadisi eh wa arfa'uha qawlu la ilaha illa allah mafi daukaka a dukkan ayyukan musulunci shine la ilaha illa allah shine ya kunshi wato musuluncin ma duka la ilaha illallah kamar yadda shi ibn ashir din yace ko yace lidha kana alama lidha kana alamat al-iman aw muhammad wannan wa qawlu la ilaha illallah محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كان لدى علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر fashgal biha al'umra tafud biddukhuli yace wato in ka faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ne ta tara dukkanin abin da musulunci ya zo da shi yace da haka shi yasa ta zama ita ce alama logo musulunci idan mutum zai shiga musulunci sai alaƙara masa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma'anan shi kamar ya faɗi dukkanin musulunci a dunkule kuma ya yarda da shi kaga wannan ai kamar wato menene za a ce wannan ne an ikhtisar takaitawa ne na musuluncin duka akai a cikin wannan kalma guda jumla guda biyu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita kanan lida alamatul imani ko ta zama alamar imani saboda ta tara dukkan ma'anan musulunci ne yace fa hiya afdalu wujuhi dhikri kaga arfa'uha la ilaha illa Allah ita ce mafi fitin fuskan dukkan wani zikiri afdalu ma qultu ana wan nabiyuna la ilaha illa Allah yace fashghal biha al-umra tafuddu adh-dhukhuri yace ka shagalta da ita ka rabauta da tana jiran kiyama Allah ya sa mu cikin masu shagalta da ita eh wal haya'u shu'batun min al-iman wato kunya reshe ne a cikin imani ɗin. Abin da ya sa in ka duba ya faɗa wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah kuma ya ƙara cewa wal haya'u shubatun min al iman saboda mahimmancin kunya ne wanda shi kunya idan babu shi to babu tsoron Allah kawai ne da haka kaga reshe ne mai girma shi yasa aka ƙara ambatan shi shi ma zikru al khasi ba'da al ami ko saboda muhimmanci shi ne. Wa ya kunu aizan bi ma'anar tadakhul zai iya zama a wato ba taraduf ba ne ko tadakhul ne. Idan aka ce maka tadakhul wato wani abu ne za a ba shi ma'anar wata abu. Wato, imanin ne aka ba shi ma'anar Islam, ko Islam ne aka ba shi ma'anar wannan me sunan shi? An ba wa Musulunci ma'anar Islam, an ba Islam ma'anar iman. shi ne sun shiga juna kenan at-tadakhul fil ma'ana sun shiga juna saboda ayyukan da suke da alaka tsakanin su kamar a ina ji akwai tadakhul lughati in mutum ya kar yana karanta ilmu sarf zai samu wannan tadakhul na lugha kamar kaga kalman wannan fadala akwai zaka samu fadila yahdulu kaga ya saba kaida da kasra ne fadila sai zama yahdulu to akwai fadala yahdulu ne to sai aka ɗauko mudari'in fadala aka ba wa fadila kaga tadakhul na lughat ne akwai wannan wa huwa an yutlaqa ahduhuma kaji a saki guda ɗaya wa yurada bihi musammahu amma a anfi da shi abinda aka ambata fil asli musamma al akhari kama fi hadhihi al ayat idh qad dakhala fiha at tasdiq wal a'malu kaga daskatawar da kuma aiki din ya shiga wa minha qawluhu alayhi salatu wassalam al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkan kaga imani sani ne a zuciya bayan ya faɗi wannan cewa qawlun bil lisan kaga wannan islam kaga abu biyu ya zo kenan wa amalun bil arkan haka shi ma duk dai wannan musulunci ne akhrajahu ibn majah wal haqiqatu huwa al-awwal was'an wa shar'an yace gaskiyar shine na farko cewa kowanne sunansa daban ne akwai taghayyur wama adahu min babi tawassu'i abin da ya wofanci wannan kauli na farko cewa musulunci ma'anarsa daban imani ma'anarsa daban idan an samu wani wannan ma kawai a babin yalwata ma'anoni ne aka faɗe shi amma ba hakikan shi haka aka faɗe shi ba wallahu alam ومن هنا اتفق علماء الإسلام daga nan ne malaman musulunci dukkansu sun yi ittifaqi min ahli sunnati ala annahu yajibu ala kulli mukallafin ya wajaba akan dukkan baligi an ya ataqida atiqadan jazim yayi kuduri ya kudurta a zuciyarsa kudurtawa kuma ta yanke shakku anna Allah ta'ala ilahun wahidun mutum ya san cewa ubangiji wato guda ɗaya shine Allah yace qala fa'alam annahu la ilaha illa Allah wa qala wa ilahukum ilahu wahid ubangijinku ubangiji ne guda daya la ilaha illa huwa arrahmanur rahim bayan haka arsala jami'ar rusuli alaihim salatu wassalam kuma ubangiji ne guda daya da aiko da dukkanin manzanni sira da aminci tabbata gare su bil islam da addinin musulunci aiko su wa huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allah ta'ala ghayrahu shi addinin da Allah ba zai karbi wani sa ba الآخرة فقال تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وبنجد يا فدا كان سيدنا إبراهيم دا سيدنا إسماعيل لوكشن da suke gina Ka'aba suna cewa Rabbana waj'alna muslimin laka ya ubangiji ka sanya mu masu musulunta gare ka kuma waj'al kenan ummatan muslimatan laka min zurriyatina ka sanya al'umma musulma daga cikin zuri'armu kaga tunda sun kawo min din ya nuna shi akwai wanda ba za su zama musulmi ba tunda littab'id ne ai ko waj'al ummatan muslimatan laka min zurriyatina da za su ce waj'al zurriyatana ummatan muslimatan laka min amma su ma a cikin ilimin su da Allah ya san da su sun san ومنهم مؤمن ومنهم كافر ko eh haka ubangiji ya kare ta ma kana ibrahim yahudiya yahuda suna jayayya akan annabi ibrahim bai yahude ne nasara ma suna jayayya majusawa ma suna jayayya sai Allah ya ce a a annabi ibrahim ai bai zama bai yahude ba kaji ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musulman shi ya karkata gabanin dukkan addinai zuwa ga Allah shi musulmi ne ma kana min al-mushrikin wa qala hikayatan an sayyidina Sulaiman ya fada yana bada labarin annabi Sulaiman Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin dukkan ku zo mini musulmai abinda zaka fahimta anan addinin musulunci wai ba ya fara da annabi Muhammadu ba tunda Allah ya halicci annabi Adamu ya aiko shi to da addinin musulunci ya ake shi kuma aiko shin da ya da musulunci la ilaha illallah muhammadu rasulullah din ba sai da annabi muhammadu kuma yazo aka fara fadan ta ba a'a arkanul islam din ba biyar bane to dama haka yake aka zo da su tunda Allah ya halitta dama wannan haka suke la ilaha illallah muhammadu rasulullah babu inda suka rabu a wajen mala'iku ko a cikin aljanna ko a cikin al'arshi ko akan al'arshi ko kursiyu ko rafrafu ko ma abin da ba mu sani ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka dama yake tun fil azal suna daga cikin usul ko sawabit wanda Allah bai taba canja su ba arkanul islam guda biyar arkanul imani guda shidan nan wannan babu inda suka canja har abadan abada haka abin yake su ne turaku na addinin Allah ɗin kaji tunda ayin mala'iku ma suna bauta Allah la ilaha illallah muhammadur rasul kowa sai yarda da shi in ka yarda tukunna sai ka zama na Allah eh kaga dukkan annaba kiran su zuwa ga addini musulunci ne to Allah haka ya aiko annabawa din Allah ta'ala alaihi wa sallam muslimi وقال تعالى حكاية عن دعوة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام في آخر أمره رب قد آتيتني من الملك يا جوديا قال إنت أبنجدي كاباني سروتا وعلمتني من تأويل الأحاديث يا جوديا كاكو يا مني فسر مفركي طائر السماوات والأرض kai ne ka halicci sammai da kasai anta wali fi dunya okay anta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniya da lahira tawaffani muslima ka kashe ni musulmi wa alhiqni bis salihin ka riskar da ni da nagartattu ai su ne annabawa wa hasuna ulaika rafika kaga tawaffani muslima an ce dai wannan addu'a bai wuce satiyar soko wa kullu hadha yattafiqu ma'a qawlihi ta'ala duk wannan abubuwan da aka kawo na annabawa din yana daidai da fadin Allah inna dina inda Allah islam addini a wajen Allah to ba rigi ba ƙari shi da addinin musulunci ko da yahudanci da nasaranci da suke riƙe addinin musuluncin ne ba wani addini bane babu wani addini sunansa yahudiyya ko nasraniya ko masihiyya al-islam al-islam huwa ad-din bas to da an turo annabi sallallahu alaihi wasallam an ce addinin su an soke shi shi ne su kuma suka yarda suka rike shi amma addinin musulunci din guda ɗaya ne shine haka ake a wajen Allah inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa sadaqa Allah haythu qala Allah ya gaskiya inda yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani a musulunci addini to ba za a karbi komai daga wajen sawul fil akhirati min khasirin ay wa man yatlub dinan ghayra dinin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nemi wani addini ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam وهو في الآخرة من الخاسرين yana cikin asararu a lahira shine wanda waqadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da sun yi kafirai wanda ba musulmai bane ko kuma yahudawa ko nasara Allah zai to juyar da ayyukan nasu in karba akai su wuta akai su wuta wala yakhruju minan nari abadal abidin ko ba zai fita daga wuta har abadan abada wala zaru zalimin fiha jifiya ko har abada لأن الله تعالى جعل شرعه محتويا على جميع الشرعي Allah ya sanya shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi dukkan shari'o'i wa muhaiminan alaiha kuma shine mai shaida a kansu bi sittihi fi tabiniha wa tafsiya dan gaskiyarsa a wajen bayyana su da inganta su wa tajdidi man darasa min ad-din da kuma sabunta abin da ya shafe na addini eh hada maulana yace a fahimci wannan magana والدين كما رأيت في كلام القرطبي السابق yace addini kamar yadda ka ganshi a maganar Qurtubi da ya gabata yutlaqu ala ta'ati ana sakin sa akan wato ta'a kadiniki min ummi al-khuwairis ba'daha wajarat ya ummi al-rabab bi ma'sal umri hisiko eh suna cewa dini ka diniki ai dabi'an sa kamar dabi'an wato kadiniki min ummi al-khuwairis ko halima wa ala tariqati thaniyati يطلق على الطاعة وعلى الطريقة الثابتة لكم حنيا كبتتيا والملة المتبعة الدين ذا أكبيسة والشريعة التي تضبط السلوك العباد ذا شريعة ذا تكي واتو كياي حنيا كوش ذا حنيا تباي وهو يشمل الشرائع كلها هكا الدين يا أنشي دكا شريئوي don haka ina gaba za mu tsawaita ba ko kuma sai mu yi haƙiƙatul islam saboda ya tafi daidai ko tunda an yi magana akan addini wato shehu kuma ya ƙara magana akan menene al-islam duk da an ce taraduf ne ma'anar so kuma zai ƙara bayani akan menene ake nufi da al-islam ne inna al-islam kama tadaha ma'anahu fi ma sabaq yace musulunci kamar yadda ma'anarsa ta bayyana cikin abin da ya gabata yani al-imtisala shi yana nufi wato aikata umarni wal inqiyada da kuma biyayya li kulli ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ga dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi min ahkam ad-din hukunce hukuncin addini allati ulima bid-darurati wanda aka san su a darurance kamar sallah azumi zakka hajji sata haramun ne zina haramun ne dole ai auratayya tsakanin musulmai dole ai gaskiya dole a zama musulmai suna da shugabanni dole a bar zalunci kaga wannan abubuwan kowa ya san su addini musulunci haka suke wa muraduna bil imtisal abinda ake nufi da wato aikata umarni din al iqrar bil lisan tabbatarwa da harshe bi jami'i ma ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da annabi ya zo da shi ash-shamilu al-iqrar ash-shamil kenan zai zama li wujubil wahdaniyyati tabbatar da kadaitaka ga Allah tabaraka ta'ala bayan wannan wa subuti an-nubuwati wa risalati da tabbatar da annabtaka da manzanci wa yahsulu dhalika al-iqrar bin nutq bi shahadatayn wannan tabbatarwan yana samuwa da furta shahada guda biyu ne فعلى كل حال مدار الإسلام أكن كون حالي واتو maza gayar musulunci din ala nutsu bi shahadati yana kan furushi da harshe biyu da shaida guda biyu wala yakunu al-islam munjiyan yace musulunci baya zama mai tsiratawa illa idan damma ilayhi al-izan al-qalbi sai kuma kaskantarwa ta zuciya ta taro zuwa gare shi alladhi huwa al-iman da aka samu al-islam sai an samu imani tukunna musulunci zai tsira wa bida ta'lamu anna al-islam al-munjiya da wannan ne zaka san musulunci mai tsiratarwa wal imana da kuma imani mutalazima ne suna lizintar juna ba sa rabuwa kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala fa akhraj kana fiha min al-mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin kaga musulmai da islam da imani an gabatar da imani ma ولكن يشترط في قبول الإسلام بهما أنا شرطا تكربر مسلمشي دا الشهادة قدابين أي الشهادتين إيه الجمع بين النفي والإثبات أكوي الجمع بين النفي والإثبات فلا يكفي الله واحد ومحمد رسوله سوى ألا قدابين النبي محمد منزوس ليه شي كده بازي ودا تربا مثلا وهو قول أكثر المتكلمين شيني مغانا ليوم معلمان توحيدي وعليه الشافعية wa yaqulu sadatul malikiyyatu shugabanni na malikiya suna cewa la yushtaratu zalika bal madaru ala ma yadullu ala al-iqrar billahi ta'ala bil wahdaniyyati wa li sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bin nubuwati wa risalati wa atamadahu akharun وعلى الأول يشترط أيضا الإتيان بلفظ أشهد أكن واتو قولي نفركو شيني واتو قولي شافي أبكو sai mutum zai musulunta ya ce ashhadu bi an yaqula ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma yana mai shaidawa annabi muhammadu manzon Allah ne wa yusharatu an ya'rifa al-ma'na walau ijmalan kuma bayan ya furta ana son ya san ma'anar ko da a dunkule ne a gaya masa ne ma'anar wannan abin da ka faɗa musuluncinsa da wannan zai tabbata kalu falau lukina a'jamiyu li shahadatain da a ce mutum wato bobawa a bashi shahadan nan bil arabiyyati da larabci fatalaffa wa bihima kuma ya furta su wa huwa la ya'rifu ma'anahuma alhali bai san ma'anar la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah lam yuhkam bi islami ba za a yi hukunci da musulunci shi ba eh washarata ba'dhum an yuqaddima ash-shahadata lil uluhiyyati kuma daga cikin malamai akwai wanda ya sharɗanta dole sai ya gabato da shaida da allantakan ubangiji a farko sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan sharadi ne ala dhamimatiha bin risalati akan wacce ake taro ta da ita shine da manzanci falau akkasa fi shahadati da zai juya a shahadansa guda biyu lam yasihha islamuhu ala al-mu'tamad musulunci shi baya inganta akan kauli da aka dogara da shi shine iya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah in ya faɗi wannan an ce musulunci bai inganta ba wa ayyuwali ya bainahuma kuma sharadi ne idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله وتأوتن ولو أن يعرف معنى المعنى إجمالا في أن فسر ما سوّنا مجانا دكفة لا على رجشي قام أننسى أحوس كو التورنشي ko kuma a fulatanci ko a barbarci ka yarda in ya ce eh ya yarda to ya musulunta an fahimta amma an fassara masa abin da ya furta ya ce bai yarda ba to musulunci shi babu haka haka za a bada musulunci ashhadu an la ilaha illallah ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne ka yarda da wannan na yarda kuma ka san cewa annabi Isa in kirista ne da yake bautawa shi fa ba dan Allah bane ko ba Allah bane manzon Allah ne cikin manzannin Allah Allah ya aiko shi kamar da ya aiko sauran annabawa sai da Maryam ta aife shi babu uba ka yarda da wannan yace ya yarda shikenan eh wa an yuwaliya bainahuma kuma ya bibiyar tsakanin su babu jinkiri falau tarakhat as-saniyatu an al-ula da shahada ta biyu za ta jinkirta ga barin ta farko nan ma lam yasihha islamu ala al-mu'tamadi aidan da yace ashhadu an la ilaha illallah bai ƙara faɗa ba sai kamar lokacin sallan azhar bai ƙara faɗa ba sai bayan la'asar gane da wanda musulunci nashi bai inganta ba eh a take zai abibiye zai faɗe su eh yace wa yajib an yakuna balighan akila kuma wajibi ne ya zama balagagge mai hankali fala yasihu islamu as-sabi wal majnun illa tab'a musuluncin yaro da mahaukaci baya inganta sai dai in ya zama ya bi wani ne ya musulunta shi iyayensa sun musulunta ko kuma yana ƙarƙashin wani ya musulunta shi ma ya musulunta don haka musuluncinsa ya tabbata an fahimta yi eh don haka in yaro shi kadai je karɓi musulunci to ba zai inganta musulunci ba zai inganta ba sai dai yana bin wani ne kuma ya zama mai hankali wa Allah ya zahara minhu ma yunafi inqiyada kuma kada abin da yake kore biyayya ya bayyana daga gare shi da aka faɗa masa aka ga ya kaɗa kai ya ce ya kamar alamar ƙi ko kuma ya tsaki ko ya ɗaure fuska to kaga wannan ba za a yarda ba nan ba musulunci id au ma ya'udu ala al-asl bin nadd wal ibtal ko kuma abin da yake komawa asali shine bin naqdi wal is- al ibtal abin da zai wato warware addinin musulunci ko ya bata shi yace fala yasihu islamu sajidi li sanami fi hali sujudi muhtara mutum ne yace zai musulunta amma yana sajada ga gunki musulunci da yace bauta gunki shirka ne kuma kana haka za ka yi musulunci wa an yasruka al ma'asiyata wa an yasu wa an yasruka al ma'asiyata fi sa'ati haka kamar haka ne a halabi to da haka ba zai yi wannan musuluncin ba yana bauta gunki kuma yace yana musulunta a lokacin li qawlihi ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman eh sai da in tilasta mutum aka yi bar addinin sa to wannan musulunci sadda amma yana da zaɓi kuma yana sajada gunki kuma yana musulun ya yi musulunta sai ko zai musulunta wannan la yasihu waɗannan su ne shurut na tabbatar musulunci ga wanda zai musulunta ويجب أن يكون الداخل في الإسلام مختارا haka wajibi wanda zai shiga cikin musulunci ya zama zaɓi ne wala yasihu islamul mukrahi musulunci wanda aka tilasta bai inganta li qaulillahi ta'ala tabaraka wa ta'ala la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addinin musulunci illa idza kana harbiyan aw murtaddan ko ko in ya zama abokin yaƙi ne aka yaƙe sa kaga wannan dole ne ko ko ridda yayi dole a ce ya tuba in bai tuba a kashe sa wa an yutirra bima ankarahu kuma dole ya tabbatar da abin da ya kore wa an yarji'a amma sabahahu kuma ya dawo ga barin abin da ya halatta in kana kufruhu bi jahdi mujma'in ala tahrim idan kafircin sa ya zama da kore abin da aka yi ijma'i a kansa kamar sallah ko ko azumi ko zakka yace bai yarda da su ba dole a ce ya yarda da su ya tuba wa an yatabarra'a kuma dole ya kubuta mimma kana ya atakiduhu abin da yake kudurtawa qabla al-islam gabanin musulunci min mu'taqadatin tunafi al-islam kadhalika daga kudurce kudurcen da ke kore musulunci to su ma wannan sai ya bar su za a ce masa cewanka annabi isa Allah ne ko da Allah ne wannan ka yarda ba haka bane manzon Allah ne dan sai da Maryam ne ta yarda eh ya yarda in kuma uzairu yake bauta za a ce a'a in rana yake bauta wa in saniya yake bauta ma idan rana ma yake kowanne abu yake bauta za a ce ka yarda wannan halittar Allah ce ba Allah bane ya yarda ya yarda tukunnan musuluncin sai tabbata to da wannan shine muka zo ma'ana haqiqatul islam kaga haqiqat addin da haqiqatul islam mulana da karshe ya dunkule maganar shi akan cewa suna da ma'ana guda ɗaya ne amma al-islam da al-iman kuma ya tabbatar mana cewa suna da bambanci duk da ma a wani ana faɗan wani da sunan wani nan ne za mu kwana insha Allah sai Allah ya ba mu dama mu ci gaba a cikin darasin mu na wannan littafi mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh